فيه آمين
صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق لك ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أئمة السير إهدنا إلى هذا المدني وإلهنا بأوتنا تأتينا بالظهر
واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير to raba hukunci da ubangiji ya yi na dan raba gaddama ta raban ganima to shine ubangiji ya ce wa alamu ku sani annama ganimtum abinda kuka ciwo ya riba na yaƙi wato ganimomin da kuka riko na yaƙi min alkufari da kafirai ƙaran da ƙarfi wato min shayin na wani abu to fa annahu musahu kashi ɗaya bisa biyar lillahi na Allah ne ya muru fihi shi zai yi umarni cikinsa bi ma ya sha'u da abin da ya so walin rasuli sai kuma manzo walidil qurba da mabuta zumunta na annabi ai karabatin nabi zumunta annabi sallallahu alaihi wasallam min bani hashim na banu hashim wa banil muttalibi da banil muttalibi wal yatama to sannan kuma sai marayu atfalil muslimina jariye wato kananan yara na musulmai allazina halaka aba'un wanda iyayensu suka rasu wa fuqara'u suna talakawa wal masakini sai ko miskinai ai zawul hajatu ma buta wato bukata min al muslimina na musulmai wa ibn sabili sai kuma dan tafarki ai al munqati mai yankuwa fi safari cikin tafiyarsa in yana halin tafiya sai guzurinsa yanke to ko mai kuɗi ne a wannan lokaci talaka sunansa to sai yana da yana cikin wanda za a ba wannan kashi na ganima min al muslimina na musulmai ai yastahiqu nabiyyu annabi shine ya cancanta da wannan rabo wala asnaful arba'atu da sanfofin nan guda hudu wanda muka ambata alama kane kasimuhu akan yadda annabi ya kasance yana kasance yana rarraba shi min anna li kullin kowane daga cikin hudin can yana da khumusa da khumusi daya bisa biyar na wannan khumusi wal akhmasul arba'atu to su kuma khumsoshin nan guda hudu da suka rage albaqiyatu wanda albaqiyatu wanda suka rage to lil gayamin na wanda suka je yaki ne to suke da kashi suke da kasusuwa guda hudu to kun ji yadda ake yi a wajen yakin an to ganima a kafirai amma fa in kuntum in kun kasance amantum billahi kun yi imani da Allah fa alamu dalika to kusan haka wa ma anzalna kuma kun yi imani da abinda muka sauka ala abdina bisa bawan mu muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam min al malaikati na malaiku wal ayati da ayoyi to kuma ya zan kun imani da shi yau malfurkani a ranar rabuwa wato kun imani da Allah da manzansu da kuma mala'iku da muka saukar da ayoyi yau malfurkani ranar badar ai yau ma badar ita ce ranar badar to wadda take alfariki mai rabewa bayan alhaƙi tsakanin gaskiya wal da ƙarya to ko yanzu shi har yau ita ke a yawmal takal jam'ani har yau ranar badar ita ce ake ma lakabi da yawmal takal jam'ani wato ranar haduwar jama'u guda biyu almuslimuna musulmai wal kuffaru da kafirai wallahu ubangiji qadirun mai iko ne ala kulli shay'in bisa kowane abu wa minu yana daga ikon ubangiji nasarukum taimaka muku ma qillatukum duk da karancin ku wa kasaratin da yawan kafirai amma Allah ya ce muke ku ka garin jaye su
idan tum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميئات ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا الله يتمكي قرآن بدر إذا أنتم سنده كثنتي بالعدوة القصوى بالعدوة الدنيا أقابا تكسا أي القربان مكسنتي من المدينة لقى مدينة وهي وإتا أدوته بذم العين أدوته وكسرها كوكما كتي أدوته ma'ana dai janibin wadi wato bangaren fari kenan gaba kenan wahum su kuma kafirai bil udwatil quswa suna a gaba ta nesa ai albuda wadda take manisanciya min ha daga madina warrakabu su kuma ayarin nan na Abu Sufyana ai al'iru ayarin nan masu abeka masu dukiya ka inuna suna masu kasancewa bi makanin a wurin da yake asfala minkum kasa da ku ai yana yana suna kwari da ku min ma yalil bahar na abin da ke kusa da kogi walau tawa'atu to ka gani waɗannan na are waɗannan na waccan gaba wannan na wannan gaba na uku suna wata wani wani wuri to shine ubangiji ce walau tawa'atu ashe ko da kun yi alƙawari antum ko wannan fili da su abu da su abu jahal to lil qitali dan yaki la katalafin da kun yi sabani filmi ada wurin haduwa dan ba ku san inda juwan sunan dunanku bai san inda juna yake ba walakin sai dai jama'akum ubangiji ya tara ku ne bigairi ni adin ba tare wani alƙawali ba na mahaduri kaza ya yi haka ne liya kadiyallahu abran dan ubangiji ya zartar da lamarin da yake kana maula dama ya shirya za a yi shi fi ilmihi cikin saninsa وهو نصر الإسلام سنة مكام مسلمتي ومحق الكفر للشاف كافرتي فعلى ذلك يا يهكني ليهلك من هلك دان وندا الله يحكمتا مكافرتي كافرتي أم بينة باين هجة أي بعد هجة باين هجة ظاهرة مبينة kamar da ta tsaya alaihi a kansa shine wahiyar nasarul mu'minina shine taimaka mu mu'minai Allah ya nuna da mu'minai yake tare da su kenan ma qillatin da karancin mu'minai alal jaysh bisa yaki wato alkasir mai yawan jama'a na kafirai wa ya haya man hayya wanda kuma zai imani ya imani an bayyanatin bayan hujja wa inna Allah ubangiji la sami'un mai ji ne alimun masani ne
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولوريكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله صلم إنه عليم بذات الصدور وذكرتنا إذ يريكهم الله سند الله يكي نونا مك كافرين في منامك أتكم بجنك kalilan ya nuna maka su ai yan kaɗan ne ba ka bar ka kuma je ka ba da labari ni da cewa kafirai da za a gwarza da su yan kaɗan ne ka ba da labari ga sahabaka sahabbanka fasun rusu ma suka yi farin ciki to walau arakahum da ubangiji zai nuna maka cewa su kafiran masu yawa ne lafashin to wallahi da kun tsorata wala tanaza'atun da kun yi jayayya fil amri cikin lamari ai amrul qitali lamarin yaki walakin Allah sai dai ubangiji sallamakum ya kubutar da ku min alfashl daga tsoro wacce na zai da jayayya inna shi ubangiji alimun masani ne da zati suduri da abin da ke cikin zuciyoyi wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وذكرتنا
وإلى الله ترجع الأمور وذكرتنا إذ يريكموهم sanda Allah yake nuna muku su ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai idil taqaytum a sanda kuka gamu biya yunikum a idanun ku ga su kalilan kafirai yan kadan ne na 70 ba su kai ba su wuce mutum 70 ba aw mai yatin ko dari wahum tare da cewa su alfin dubu ne to yayi haka ne li taqdamu dan ku gabato alaihim akan su wa yuqallilukum ku kuma ya karanta ku fi ayyunan a idanunsu ba su ga yawan ku ba duk da rashin yawan ku aka ƙara karanta ku liyaka da mu dan su gabatu wala yarzu ba za su koma ba an ki talikum daga yakakku wa hada وهذا وهذا wannan ya faru ne kabla iltihamil harbi kafin gamewar yaki balan maltahama yayin da yaki ya hadu ya gamu aka gamu da juna arahum sai Allah ya nuna makafirai iyahun musulmai sun zama mislahin kwatankwacin su sau biyu da ya cewa 313 ne to sai yana makafirai sun wuce haka na hannun kibi kama fi ali imrana kamar yadda ya zo a cikin suratu ali imrana Allah ya yi haka ne ne ya kadai Allah dan Allah ya zartar da amran wani lamarin da yake kana mafulan ya zama abin yi tun azal wa ila Allah ya turja'ul umur ga Allah ake mai da lamurra ya ayyuhal ladina amanu إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا كون سك إيماني ده الله إذا لقيتم إذا كنتم غمد فئة جماعة كافرة كافرة فاثبتوا كوكوسايا كتبت لكتالهم غاكاسو ولا تنهزوا كوكوغودو واذكروا الله كويتذكرا الله كثيرا ده ai ud'uhu ku ta roƙon Allah bin nasr da sa neman taimako in kun yi haka la'allakum haqiqan ku tuflihu na kwara bauta wa adi'u Allah wa rasulahu wa la tanazu fatabshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin wa adi'u Allah ku bi Allah wa rasulahu ku bi manzansa wala tanazu ku daina sabani fi ma bai na kun cikin abin da ke tsakaninku in kuna haka fatar su tsoro sai shiga maku wata zahabari hukun kuma ƙarhin ku ya wuce a banza ai kuwa tukun ƙarhin ku daula tukun da laular ku sai kafirai su ga dama a cikin ku saboda sun san ku da ku junan kuma ba ba ba ba daidai ake ba to da haka sun gane kanku ba haɗe yake ba sai su shiga su yi musulmi da musulunci wulakanci kamar yadda ake yi yanzu saboda an san wancan daban yake wancan ya fuskanci ta wancan ya fuskanci to shi ke sa sai ga wanda ba musulmai ba suna zagin musulunci sun ma gama zagin musulunci annabin ma da kuke da awa shi suke zagi to da muna haɗauri guda kalmar mori guda ɗaya akwai wani ɗan iska da ya so ya taɓa mu rarraunan musulmi ma balantana ya ci mutuncin musulmai ya ci mutuncin musulunci har ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam har aza waɗansu suna cewa a kace wannan ai bai halatta a kace ba kaji ba Allah to wannan rabuwa da mu ita ta zamana wannan bala'i Allah ya daidaita kawunan mu ya haɗa zuciyoyin mu karhin ku sai ya tafi da haka abinda muke kiran ku musulmai wasu ku rika haƙuri da junan ku inna la ubangiji ma asabirina yana tare masu haƙuri bin nasar da taimako wal auna da taimako ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون مهين ولا تكونوا كركو زما كالذين كما ودنا خرجوا da suka fito min diyarihim daga gidajensu liyamna u'irahum dan su kiyaye su kare dukiyoyinsu walam yarji'u sai kuma ya zamba su dawo ba ba da najata bayan tsirata don badaran don girman kai wani a'an nasu da nuna mu mutane su masu kaza ne ma'ana yin riya kenan hai su kalu a san da suka ce lanar ru'u mu ba za mu koma ba hata na shirbal khumura sai mun sha giyoyi wannan harar juzura mun soke raƙuma wacce da riba alai na liƙiyanu ‘yan mata mawaƙa su buga dindufa a gare mu a yi waƙa bi badar abadar mu shaƙata mu sake sannan mu koma gida bai ta sama a bizalikan nasu mutanen duniya su ji muna nan da ƙarhinmu ko da aka ce kaza kaza ba haka ba ba haka labarin yake ba wa yasudduna nasu suna juyar da mutane an sabilillah daga barin tabarkin ubangiji wallahu ubangiji muhidin mai kewayewa ne bi ma ya amadu da abin da suke aikatawa ilman wajen sani fai jazihin zai kuma saka musu bihi da aikinsu وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وذكرتنا إذ زين لهم الشيطان سند الشيطان يقوى تامسوا amalan ayyukansu marasa kyau sai ga ai suke akan gaskiya da an shajja amshi ne sadaukantar da su ala da qa'il muslimina bisa gamuwa da musulmai lamma khaful khuruja yayin da su suka ji tsoron fita min adaihim daga makiyansu bani bakrin su ne banu bakar wa qala lahum sai shaytan ya ce musu la galiba lakum al-yawma ai yau babu wani mai rinjaya gare ku minan nasu daga mutane in dai mutane da za ku haɗu da su kowa kuka gabu da su yau kuna ganin bayansa dan kowa ini jarun lakum ina tare da ku ai ni makocin ku ne to ya hito min kinana ta na hito daga banu kinana ne wa kana sai shaydan ya kasance atahu ya zo musu fi surati suraqata ibn malik a hoto wato huska ta ta suraqatu dan malik sayyidi tilka nahiyati shugaban wannan nahiya ta banu kinana fala ma tara'atil fi'atani yayin da juna suka ga juna ma'ana suka haɗu almuslimatu musulmai wal kafiratu kafirai wala al malaikata sai shi ɗaya ga malaiku sun fara sauka lamari ya ɓaci kenan wa kana yadu hannunsa ya kasance a lokacin fi yadil haris ibn hisham yana makalada wato hannun harsu dan hisham to yana ganin haka na kasa sai ya juya alaƙi bai bisa dugadugansa hariban yana mai gudu wa sai ya ce lamma ƙalu lahu yayin da ya ce masu da yayin da suka ce mashi a tukuzilu na yanzu ka taɓar da mu ala hadal hali sai da kaga an kai wannan halin kai fa kace kan mu ji tsoro kace ba mai rinjayen mu kace mana kaza kace mana kaza sai bayan ka kai mu ka baro sai ka zo ka taɓar da mu ka gudu ka kyale mu sai shedan ya ce inni bari inni muku ku mai kubuta ne minku daga gare ku ba ruwa na da ku min jawariku kubutacce nake daga makautaka da ku saboda ne inni arama la tarun ina gana abin da ba ku gani fa min al malaikati to da yake shi yana ganin malaiku su ba su gani da ganin jibril ya fara kafa tuta da malaika dubu tare da shi yake cewa me zan gani haka ana nan sai ga malaika mika'ilu ya zo ya kafa tashi tuta ana da mutumin da mala'ika dubu ana nan sai ga azra'ilu kaji manya to kai ba dan Allah ya aje waɗannan dan taimako ba dan natsa da zuciyar mu'minai ba azra'ilu ya yi shi kowa duk duniyar nan shi kadai hoke ta ta rayuka tun daga adamu har zuwa yanzu to da haka yan mutum dubu kawai wato yace ko kallon su zai ya yi shi su numfashin su ma ya isa buge su to amma yau ga azra'ilu bayan shi hada runduna ta mala'ika dubu sai ga asirafilu har sai dubu biyar shaidan ya ce to yau rana ta ɓaci abin ba na wasa ba ne ya wuce inda na zata to da haka ina gada abin da ba ku gani na mala'iku in ni a kafula wallahi ina jin tsoron ubangiji yau kan an yi hulika ni ya halaka ni wallahu na kusan ubangiji shadidu liqami mai tsananin azaba ne إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض قر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم إذ كتنا عند يقول المنافقون منافقين كي والذين في قلوبهم مرض da waɗannan da raunin itikadi yake cikin zuciyoyinsu suke cewa garra haulai a waɗannan mutane garra ga dinun addinin su ya rudar da su shine wato suna nufi musulmi in haraju dan sun fito ma killatin duk da karancin su wai yuqatilun za su ga yaki aljam alkasira taro mai yawa to human dan zaton annam cewa su yunsaruna za a taimake su bi sababi saboda addinin su kala ta'ala sai ubangiji faɗa fi jawabin cikin ba su amsa wa man yatawakkal duk wanda ya aminta ala Allah wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya aminci ga ubangiji ay ya sikdihi ya aminci da shi ya galib shi zai rinjaye fa inna la ubangiji azizun mabuwayi ne ai galibin marinjayi ne ala amrihi bisa lamarinsa hakimin mai hikima ne fi sunihi cikin aikinsa ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى ذاك جني يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة لوكتين دا ملائكو كي أنسان رايكا ودن دا كافر شي يدربون سنا ما سدوكا وجوههم هشكو كنسو وادبارهم دبايا كنسو بمقامع دا كلا كي من حديد نبكين كره ويقولون لو سنا تمس ذوقوا كدن دنا عذاب الحريق عذاب قونيوا أي النار وتا وجواب لو جواب لو دنن ma'anarsa na ra'ayta amuran aziman da ka ga yadda mala'iku ke yi a lokacin badar yadda ake kimsa kafirai da ka ga al'amari mai girma annabi
zalika lima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bizallamin lil abid zalika ta'dib wannan azabtawa da kuke gani lima qaddamat aydikum saboda abinda hannuwanku ne ta gabatar obira an yi fasar an yi ibara da hada hannuwa ne duna gaira ya koma bayan wani hannuwa da gabobi la'anna aktaral af'ali dan mafi yawan ayyuka tuzawulu ana gogayya ne bihi ma da hannuwa wa anna la ubangiji laysa bizallamin ba mai zalunci bane bai zama mai zalunci ba lil abidi ga bayi bai wazi ban balanta na yi masa azaba bi gairi zambin ba wani dalibi
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب دأب هؤلاء al'adar waɗannan ka da da ali fir'auna kamar al'adar mutanen fir'auna ne wanda zai na min kalim da waɗanda suka gabaci mutanen fir'auna me ya aikin su me ya al'adar su Allah ya ce kafaru sun kafirce da ayatin layi da ayoyin Allah ne ba ka zama Allah sai Allah ya rike su bil azabi da azaba bi zunubin saboda zunubansu inna la ubangiji qawiyyun mai karfi ne alama yuridu ga abin da ya nufe shi shadidul iqabi mai tsananin azaba ne ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ذلك أي تعذيب الكفرة عذبت الكافرين لأن الله سود أبنجي lam yaku mugayyiran ni'matan bai zan mai jirkita wata ni'ima ba an'amaha da ni'imtar da ita ala qaumin ga waɗansu mutane ai mubadilan bai zan mai musanyawa ba laha da ni'iman nan bin ga ni'iman nan bin nikimati da azaba hata yugayyu har sai sun jirkita ma bi anfusihim abin da ke kawunan su ai yubadilu sai sun musanya ni'matahum ni'mar da ya musu suka musanya ta da kufran kafirci ka tabdili kufari makata kamar musanya wa kafiran maka da Allah ya musu na kafiran maka da id'amuhum ciyawa da ubangiji ya masu min ju'in ya mai da masu da yunwa wa amnihim da wa amna wa amnahum da kuma amincin su ya juyar da su ya jirkitar da shi min khawfin zuwa ga tsoro wa ba'atha wa ba'atha nabi kuma suka jirkita aikowa annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi laifin zuwa gare su bil kubri da kafirci wasadda da juyawa an sabilillahi daga barin addini tabarki ubangiji shine addinin Allah wa qitalil mu'minina da kuma yaƙan mu'minai wa anna Allah ubangiji sami'un mai ji ne alimun masani ne كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين المجرمين har yau al'adar su kama kada da ali fir'auna kama al'adar mutanen fir'auna ne wallazi da min qablihim da wanda suka gabaci mutanen fir'auna me yakin su kazzabu sun karyata da ayati rabbim da ayoyin ubangijin su fa halakana mu ko muka halaka su bi zanubihim saboda zanuban su wa garakana muka nutsar da ala fir'auna mutanen fir'auna ai kauban mutanen sama hu tare da shi wa kullu kowanne min al-umamil mukazzibati daga al'ummin min daga al'ummin min daga al'umman nan masu karyatawa kanu sun kasance zalimi na azzalimai wanda dal'alar ayat da zamu karanta nan gaba ta sauka ne fi quraizata a cikin yahudawan banu quraiza inna sharrad dawabi inda allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun inna sharrad dawabi mafi sharrin dabbobi inda laye wajen Allah allazina kafaru wanda suka kafirce wa hum su la yu'minu ko ba su imani to duk wata dabba in ka kira mutum in ka kira ta dabba to muguwa wannan muguwa dabba to waɗannan sun fi su zama mafi sharri
الذين آهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الذين ما في شر دبوبين نان سوني ودان دا آهدت منهم كقول القولي دسو cewa Allah yu'inu ba za su taimaki al-mushriki na mushrikai ba sun mayan kuduna daga baya sai suka warware ahadahum alƙawalin su fi kulli marrata a kowane shudi ka kulla da su ahadu fiya kai alƙawali da su fiya a cikin ta wa su la yattaquna Allah ba sa jin tsoron ubangiji fi gadarin cikin warwarewa alƙawalin su فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تسقفنهم إن هكا ساميسو في الحرب أولي أولي ياكي تو فشرد كربا من خلفهم وندكي باينسو بهم سودا موغن أيكينسو min almuharibi na karaba su da wanda suke bayan su na masu na mayaka dittan kile zan azabar su daban bitan kilbim da yi musu azaba ta musamman wal hukumati da azaba la'allahu ko cewa su ay allazina khalfahum wanda ke bayan waɗanda muka ce ka raba da su yadhakkaruna ko cewa su sawa azantu ayyata iduna bihim so azantu da waɗannan da aka yi mu azabar da tafi kowa azaba وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وإن ما تخافن إذا كنت تورين خيانة هائنتي من قوم daga waɗansu mutanen da ahadu ka sun yi alƙawali da kai fi ahadi a wani fi ahad fi ahadan a wani alƙawali bi amaratin saboda wata alama ta luhu da laka da ta bayyana gare ka cewa sun kwanta alƙawali to fambir kai ma jefar da nasu alƙawali ai iqra jefar da ahadahun alƙawalinsu ilayhim zuwa gare su ne ka musu kayansu ala sawayin ku zama da daidai wa daida ai mustawiyan kuna a daidai an ta kai wahum da su fil ilmi kowa ya san cewa ya warwa alƙawali bi na kadal ahadi da warware alƙawali bi an tu'allima shine ka sanar da su da cewa tunda sun warware alƙawali kai ma ka warware naka alƙawali la ya tahimuka dan kasa tunce ka bilgarri da kwanda warwar alkawali shine gadara inna la ubangiji la yuhibbul kha'inina baya san masu ha'inci wanda zala ayat da zamu karanta nan gaba ta sauka fi man afalata cikin wanda suka kwace yau mabadarin rana badar suna ganin sun sha to sai Allah ya ce wala tahsibanna allazina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun ولا تحسبن كرك يذتو يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا wanda suka kafirce sabaqullah sun kuce ma Allah ina suna nan tare da shi innahum lokacin su ne bai yi ba innahum su la yu'jizuna ba su kuce ma Allah ai la yakutuna ba sa kuce masa wa fi qira'ata akwai ta qira'a bi tahtaniyati wala yahsabanna kenan فالمفعول مفعول فالمفعول الاول شي مفعولي na farko mahrufun abin shafiwa ne ai an fusau shine maf'ulin nasu wa fi qira'a wa qira'a kuma bi fatihi an aya wato innahum da aka ce dinnan to sai aka ce annahum ala taqdiril lami wato bisa kadar cewa lam kama a ce li annahum
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون waye duk ku yi shiri ku yi shiri lahum saboda su ai likita lahum dan yakar su mastaqatu iyakar karfin ku min quwwatin na iyakar iko ku min quwwatin na karhi kana sallallahu alaihi wasallam karhin da Allah da Allah yake nufi in ji annabi hiyar rami shine ku iya halbi da kibiya rawahu muslimun muslim ya ruwaito wannan hadisi wa min ribadil khayli da kuma daura da dawakai a ga kowane kwagidan mumini ga doki nan ana ciyar da shi lafiyayye wato shirin ko ta kwana kenan ai hafsaha daure ta fi sabilillah cikin daukaka addinin Allah turhibuna kuna tsoro kuna masu tsoratar da aduwan layi makiyan Allah bihi da daura dawakin nan wa aduwakun kuma makiyanku ai ku fara makata kafiran makka wa akharina da kuma waɗanda suke min domin wanda ba muta ba kafiran makka ba wa humul munafiquna sune munafikai aw yahudu ko kuma yahudawa la ta'lamunahu wanda ba ku san su ba suna cikin ku ba su san ku amma ba gane ba su san ku ba Allahu ya alamu Allah kadai ne ya san su to wa ma tunfiqu min shay'in babu wani abu da za ku ci fi sabilillah cikin daukaka addinin Allah to duk abin da kuka ci kai cikin abin da wani abu duk wani abu da kuka ciyar fi sabilillah cikin daukaka addinin Allah yuwaffa ilaykum ubangiji zai cika muku jaza'uhu ko ku yuwaffa ilaykum za a cika muku jaza'uhu sakamakonsa sa wa antum ko la tuzlamuna ba za a tawaye muku shay'an wani abu minhu da gare shi وإن جنه للسلم فجنها لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن جنه إن سن كركت للسلم زواج سله to fajna laha kai ma ka karkata zuwa gare ta wa ahiduhum kai masa alƙawali wa qala qala ibn abbas da abbas yace to haza mansuhun to wannan hukunci fa an washahe shi da ayatin sayfi da ayat takobi wa mujahidu shi ko mujahidu ya ce mahasusun wannan zulihin da ba da umarnin sulhin da aka yi an nema masu abin keɓancewa ne da ahalil kitabi da yahudu da tsara idan nazalat dan wannan sura ta sau wannan aya ta sauka ne fi bani quraiza ta cikin yahudawan bani quraiza wa tawakkal ala allahi ka amintu da ubangiji innahu shi ubangiji huwa samiu shi mai ji ne a samiu mai huwa samiu shi mai ji ne lil qawli ga fada al alimu masani bil fi'li da aiki wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وإن يريدوا إن كو سنجنبيني أن يخدعوك سيها إن شيكا bisulhi da shirya da yin sulhi li yastaidu dan su je su sake sabon shiri laka gare ka to fa inna hasbaka Allah ubangijin ka ubangijin ka ya ishe ka huwa allazi ayyadaka shine ya karfafe ka bi nasrihi da taimakon sa wa bil mu'minina da mu'minai wa allafa ya hada baina qulubin zuciyoyin su ba da lihani bayan da akwai kiyayya to law an faqata da ka tara da za ka kashe mafil arda abin da ke cikin ƙasa jami'an baki ɗaya na dukiya ma allafta bai na kululu wala ba za ka iya haɗa zuciyoyin ausu da hazaraju ba saboda tsohuwar gaba da shekara ɗari aka yi ana yin ta wannan na gadon ta ga wannan wannan na gadon ta wannan amma ɗan lokaci kaɗan ka zo ka daidaita su ka zama ‘yan uwan juna walakin nan la sai dai ubangiji ne allafa bai nahu ya haɗa tsakaninsu bi kuduratti da ikonsa innahu ubangiji azizun mai rinjaye ne magwayi ne ai galibin mai rinjaye ne ala amrihi bisa lamarinsa hakimin mai hikima ne la ya kharuju shay'un wani abu baya fita an hukumi daga hukumi an hikimati daga hikimar ubangiji ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuha annabi ya kai wannan annabi hasbuka Allah ubangiji ya ishe ka wa hasbuka man ittaba'aka sannan wanda duk ya bi ka ya ishe ka minal mu'minina na mu'minai ya ayyuha annabi يحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ya ayyuha annabi ya kai wannan annabi harridil mu'minina kwadaitar da mu'minai alal kitali akan ladan yaki lil kufari ga kafirai in yakun minkum 20 sabiruna in dai aka samu mutum 20 cikin ku masu hakuri to mun mun lamunce muku ya galibu mi a ce ni za su rinjaye mutum 200 minhum na kafirai wato duka mutum ɗaya yaki da mutum goma kenan ne mutum wa in yakun minkum mi'atun in dai aka samu ɗari cikin ku to ya galibu alfan za su rinjaye mutum dubu min alladhina kafaru na wanda suka kafirce da nan dalilin haka ko saboda su cewa kaumun mutane ne la yafqauna da ba sa ga ba sa fahimta wa hada to wannan khabarin ba da labari ne amma bi ma'anar amri da ya kunshi fi'ili amr da ya kunshi umarni ai ma'ana li yuqatilil 20 minkum al 200 lallai ne duk mutum 20 cikin ku masu hakuri to su yaki mutum 200 na kafirai wal mi'atu al alfa mutum 100 cikin ku na masu hakuri su yaki mu kafirai dubu wa yusabbitu kuma su tabbata kasu gudu sun manusiha sai aka shahe lamma kafuru yayin da suka yawaitu bi kauli da faɗa ubangiji ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين al'ana yanzu kan kafafan lawa alku Allah ya sauwake muku ya sassauta muku wa alima ya san annafi kun du'afan yanzu akwai masu rauni a cikin ku bi dhammi dadi du'afan wa fatiha da'afan masu rauni an kitale yayi maku rau yayi maku sassauci an kitale asharatin ga yakar wato goma amsalikum irin ku fa in yakun minkum mi'atun yanzu kan an samu ɗari cikin ku sabiratin masu hakuri ya gilibu mi'atin to za su rinjaye ɗari biyu kaga ko ne maimakon ka yaki mutum goma an ce ka yaki mutum biyu kenan kaga an zubar da takwas minhum na kafirai wa in yakun minkum alfun in an samu masu hakuri dubu a cikin ku ya galibu to za su rinjaye alfaini dubu biyu bi idnillahi da idnin ubangiji ai bi iradati da nufinsa wa huwa khabarun shi ma labari ne bi ma'anar amr da ya kunshi umarni ai li yuqatilu mithlaikum li tuqatilu mithlaikum ku yaqi kwatankwacin ku biyu wa tasabbitu wa tasabbitu kuma ku tabbata lahun ga yakarsu wallahi ubangiji masu sabiri ne yana tare da masu hakuri da aunihi da taimakonsa wannan zala ayat da zamu karanta nan gaba ta sauka lamma aka zulfi da sa'in inda annabi da sahabbai suka riki fansa min asra badrin daga ribantaccin yakin badar sai ubangiji ya ce ma kana li nabi idan ya kuna lahu asari hatta yuskhina fil arab turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim na'am wani zala ayat da za mu saukarata ta sauka lamma aka zo wannan aya ta sauka ne lamma aka zo fida'a yayin da suka riki fansa min asra badalin daga ribantattun yaki na badar ay wa kanu 70 min sanadidihim sun kasance mutum 70 daga shugabannin quraishawa ruwaya an ruwaito ana wucewa shi lamma ji abin asra bil asara yayin da aka zo da ribantattun yaki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi ya ce ma ta na fi ha'ula'i me kuka ce a cikin sha'anin waɗannan mutane faƙala amana yana neman shawarar su kenan faƙala abubakarin sai sai na abubakar ce ya rasulallahi ya kai manza Allah a haluka waɗannan dai iyalinka ne waƙaumuka kuma mutanenka ne astabiqihum istabqihim ka nemi wanzuwarsu la'allallah ko cewa ubangiji an ya tuba alaihi ka tubar su wa wa na'am wa qad minhum fida'an sai ka riki fansa daga gare su ya kunu lana quwwatun kaga fansan da ka ansa sai ya zama karhi ga karin karhi gare mu alal kufari akan kafirai wa qala umar sai mazaje masu raba gaskiya da ƙarya sai ce ya rasulullahi ni ban yadda da wannan ra'ayi ba ya manzo Allah kazzabu ka su fa suka karyata ka Allah ya ce kai annabi ne su ce karya ne wa akhrajuka kuma sun koro ka daga maka yau ga ka a garin wasu shine Madina ni abin da ke bada shahara manzo qaddimhum ka gabatar da su na darba na darab ana kawai musaru yayin su kawai ai maganin su kawai makin aliyan min aqilin ka ba aliyu iko ya tare dan uwan shi aqili ka ba aliyu iko ya tare dan uwan shi aqili bai da ribu ka ba da iko ka ba aliyu iko akan aqilu bai da ribu unqahu sai ya bai da ribu unqahu sai ya sare wuyan shi wa makin hamzata min al-abbas hamza kuwa ka ba shi iko ga abbas wa ma'ana kowane dan uwa da dan uwa kenan ya da riba unqahu dan ya sare wuyan sa fa inna haula'i to don waɗannan da ka zina ambata ya rasulullahi ayyamatul kufur sune shugabannin kafirci ka ji ra'ayin sayyidina umar wakala ibn rawaha ta sai abdullahi dan rawaha ya ce a'a ni ko nawa abin da nake gani unzur wadiyan ya rasulullahi ka ka dubi wani kwari kasiran hadin mai yawan itacen da suka bushe fa adkhilhum ka shigar da waɗannan mutanen banzan fi cikin su sun ma adrimuhu alaihim naran ka kunna wuta kawai su kone fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya shiru bai ce komai ba wala mai jibin bai ba su ansa ba sun ma dakala sai ya shiga gida da yana shiga gida faƙala nasu sai mutane sai kama sai gumi ya bari da gani ya fi zuzu kawai umara ai zancen umar zai karɓa waƙala nasu waɗanda suka ce a ina ka tuna matsayin abubakar ya fi zuzu kawai ibn rawata ai zai riki dan zai zai riki shawarar abdullahi ibn rawaha ne ثم خرج رسول الله ثم ذا الله هدو صلى الله عليه الصلاة والسلام فقال سيتي إن الله أبنجي ليلين قلوب رجال ينا توسط زوجي ودنس مزاجي yana tausasa muzuce waɗansu mazaje hatta ta kuna alyana har sai ta kasance mafi taushi minan labani akan nono waye shiddu quluba rijalin yana kuma ƙarfafa zuce waɗansu mazaje hatta ta kuna shadda min alhijarati hatta hidu sai ƙarfi kaga da abi yabo ne masu ko to wa inna mithlaka ya ababakar kai misalin ka abubakar mithla ibrahim kamar misalin annabi ibrahim ne kala shi annabi ibrahim da allah da yace da yake ba allah jawabi kan mutanensa kala yace to fa man tabi'ani allah wanda duk ya bi ni fa innahu minni shine nawa wa man asani wanda kuma ya sabe ni to wannan ba ni da hukunci fa innaka ghafurur rahim na san da kai mai gafara ne mai jinkai ne abinda kaga ka zaka iya yi da shi sai kai ba ruwana wa misla isa kuma misalin annabi isa kada yace in tu'adhibu ya allah in dai haka masa azaba bayan nahun ibadatu ta yi bayan ka ne ba mai ce ma komai wayan ta gafir lahu amma kuma kai masa gafara fa innaka na san kai antal aziz kai mabuwayi ne alhakim ne hikima ka ji misalin sayyidina abubakar kenan wa mithlaka ya umara ya umaru kai ko misalika ya umar mithlu nuhin kama misalin annabi nuhu ne kala mai nuhu yace rabbi ya ubangiji la ta zala alal arzi min alkefiri da yare ko dan aikin tsawo gishiri Allah ka kabari a gama da su wa mithla Musa ko misalin Musa ne da zai ce ma Allah rabbana kana Musa ce rabbana ilmis ala amwalin Allah ka shahe dukiyarsu wasdila ala qulubin ka daura zuciyoyinsu kan musulunci ya shiga a cikin ta al'ayata hayi zuwa ƙarshen aya sun makala rasulullahi to sai annabi ya ce sai manzo Allah ya ce alyawma yau dai kan antum alatan duk mu kwace komai na ku yau talakawa kuke talakawan mu ne fala yaflutanna ahadukum ahadun minkum minhum ba wani da zai iya kucewa daga cikin su gare mu illa bi fida'in sai da fansa aw darbi unqihi ko sare wuyansa qala umar ibn al-khattabi sai sai na umar ce eh fahawa rasulullahi shikenan wato manzo Allah ya so ma qalahu abubakar abinda abubakar ne ya faɗi ولم يهوى ما قلت ولم يهوه ما قلت abinda na su na faɗa bai so shi ba wa akaza minhu nifida sai annabi ya karbi karbi fansa a gare su wa huwa shi kuma shi ne fansa wa huwa shi fansa nan an kulli wahidin 20 uqiyatan min adabi kowanne ɗaya daga cikin su uqiya 20 zai bayan na zinariya wakila kace 40 uqiyatan wato uqiya 40 zai bayar illa al-abbas in banda abbas baban annabi kenan fa fa fawhida minhu fa akhadha minhu fawhida minhu sai aka karbi da gare shi 80 uqiyatan wato uqiya 80 annabi ita ce fansa kanshi wato ya fi kowa tsada ba baban annabi ba baban annabi bane ya fi kowa tsada kuma annabi ya fi kowa adalci dan kamata ya ce to wannan a sassauta mashi in mu ne anan yan yan wa kake da shi kenan to sai annabi ya ce ukiya tamanin zai baya wa ibn wa ana akhi wa an ibn akhihi aqilin sannan dan dan uwansa aqilu ali aqil ibn abi talib dan dan uwansa abu aqil dan abu talib shi ma ya bada ya bayar da ta haka nan wa nawfalin wa nawfalin wa wa naufal ibn al-harsi da naufal dan harsu to da aqilu da naufalu sannan a bada tsukiya 80 kaga nawa kenan 160 to kowace ukiya nawa kamar a ce miliyan ne fa wa ukida minhu waqata al-harbi a lokacin yaki sanda aka cisa nasara yaki shi abbas an an kwace ukiya 20 kaga sun cika 200 kenan fa jumlatu ma ku kaza minhu ka gani jumla abinda aka karba da gare shi ne ya tun wata manuna uqiyatan wato uqiya 180 to ga kaga da waccan 180 da 200 da aka ce ba da wanda aka ansa gare kaga sun zama ka dinnan kala umar sai umar yace falamma kana min al-gadi gobe na yi jitu sai na go fai za rasulullahi sai ga sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar da abubakar ya bi kiyani suna ta kuka qultu nace ya rasulullahi ya manzan Allah akhbirni ka bani labari min ayi shay'in tabki anta wa sahibuka me yasa kuke yin kuka kai da sahibinka fa in wajadtu bukaan inna ne mu kuka na ji yazo bakaitu in yi wa in lam ajid inna ina yi in yi yaki zuwa ta ba kai to tilasta mu kai na yin kuka libu kai kuma saboda kukan ku kaji bayin Allah faqala rasulullah da haka wannan ana nuna mana zamantakewa ne kai shugaba ka zama abucin ba da shawara ku ko masu ba da shawara ku ba da tsakani da Allah gaskiya abin da ke cikin zuciyar ku kan ku koye kaga dai Abubakar ya faɗa abin da ke cikin zuciyar shi Umar ya faɗa abin da ke cikin zuciyarsa Ayyub da Ibrahim ne rawata ya faɗa abin da duka sun dace kowanne abin da ya bayar da bai kaga yi dan Allah kenan ka a ce kai ne ka gani a wai dan kaga wani kamar yana da wata zuciya sai ka ce ni ma haka na to baka kyauta ba ka faɗa abin da ke ra'ayinka kar ka duba da wani yana da daraja ka faɗi ka faɗa abin da ya ce ai gaskiya shugaba yana neman ya samu katari ne ga abin da zai zarta to idan ga wajen shugaba kenan ku kuma masu ba da shawara in an ɗauki shawara wane kaka ce ato ai wawaye abin kenan da shi na na da na huta amma ga na ba da shawara an wulakanta na an ƙi an sa shawara ta gobe a ce ka ba da shawara ta to ni me zan ce ko na ce magana ta bata da amfani to kakka yi haka kakka ɗau hushi ka yadda ka yadda ma Allah ai neman dace ake yi to in ka yi haka gobe aka neme ka ba da shawara ka sake ba shawara to ka yi dan Allah ke to wannan mu mabiya ke to don haka ana nuna mana zamantakewa ne tsakanin shugaba da mabiyansa Allah ya ba mu ikon aiki da shi samu wayan lama in ban samu damar yin kuka ba ta ba kai to in tilasta ma kai na kuka libu kai kuma dan ganin kukan ku fa qala rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma annabi ya ce ma Umar abuki ina kuka ne lillazi urida dan abin da aka bijiran la sahabi ga sahabbaina min akhazihim na karbar su alfida a fansa faƙada orada faƙada orada alayya azabun lallai jiya an gito an bijiro man azabar su gaba ina ganinta adana min hadhihi shajarati kusa da wannan itaciya li shajaratin karibatin ya nuna ne ga wata itaciya da ke kusa mino da annabi sallallahu alaihi wasallam to fa nazalatil ayatu to sai aya ta sauka to wahada wannan kakka dauka annabi yayi kuskure ne a min babi hasanatil abrari yana daga babin kyautatawa managarta sayyi'atul muqarrabin ita ce mummunan kuma munanawa miyagun aikin makusanta a fada ubangiji farasulullahi shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lan ya amala ba zai yi aiki ba illa ma ubiha lahu abin da aka halatta masa wa inda ma itabu ko da kaji an ce me yasa yi haka a'a ta'aliman sanawwa ne koyarwa ne liman ya tawallal umura ga wanda yake jibintar al'amuran ummatahu ummatihi al'ummarsa hatta siyasata har siyasa ma ai husnar siyasati wato nuna ma mutane kyakkyawan siyasa min an da wucewa shi la ya kabalu da ba zai karbi kafan sabon minal kuffari da kafirai hatta ya kuna qadiran alaihim sai ya zan mai iko cikakke a kansu sannan ya koma an sarfansa wa zafiran bihim mai rabauta da su na'am to shine sai ubangiji ya ce ma kana li nabiyin bai kamata ga wani annabi ba an ta kuna lahu asra a ce wai yau gashi da hursunonin yaƙi wato ribantocin yaƙi ribantacin yaƙi hatta yuhina sai ya sai ya yawaita kashi fil ardi a cikin ƙasa ayyu baliga sai ya kai matuƙa fi katil kufar cikin kashe kafirai sai Allah ya ce turiduna wai ku ayyuhal mu'minu wai ku mu'minai kuna nufin ardar duniya amfanin duniya ne ai huda hudamuha amfaninta da aka zal fidai da karfafansa wallahu shi ko ubangiji yuridu lakum al-akhirata ai lahira yake nufan muku ai thawaba haladata duka tilim da kashe waɗanda da kashe su da kun kashe su haka Allah yake so amma dai tun da haka to nan gaba tuba za karɓar tuba za ta za ta zo na'am wa hada to wannan wallahu ubangiji azizun mabuwayi ne hakimu mai hikima ne to wa hada wannan hukunci mansuhun abin sharewa ne bi kauli da faɗar ubangiji a cikin suratul qitali fa'in maman nan daga yau in ko kun ga masu ko dai ku yi masu gori ba da daga baya wayan ma fi da ko kuma ku an shi fansa an ba da dama kuma daga baya daga baya kaga ma'ana shi ma ubangiji ya nuna husnul siyasati an goyi nuna aikin da Abubakar yayi yayi an kuma nuna aikin da Sufyan Umar da Abdullahi bin Rawata yayi suka yi duka yayi dama ana so a samu ko da yaushe ita tahiya so ake a samu mai zafi a samu mai sanyi kowanne yana da amfani illa dai zafi kai ya wuce wuri sanyi kuma kai ya wuce wuri in zafi ya yawa banna ne in sanyi ya yawa banna ne sai su taiko
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لولا كتاب بعد abin da yake rubuce ba da yazo da rubuce min Allah daga Allah bi hilalil ganaimi na cewa dama can zai halatta muku ganimomin yaƙi wala asra da kame mai ribantocin yaƙi lakun gare ku to lamar sakun fi ma akartun azabin azimi wallahi da wani azaba mai girma da ya shafi ku fi ma akartun cikin abin da kuka karɓa din nan minan fida'i na fansa فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله inna allaha ghafurur rahim da aka fakulu ku ci min maganin tun daga abin da kuka samu ribar yaki da shi ku ci shi halalan halal dayiban mai dadi wata kula ku tsoron Allah inna allaha ubangiji ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jinkai ya ayyuhan nabi qul liman fi أيديكم من الرسل إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها النبي يا كيوانا النبي قل كتي لمن في أيديكم قوانا نندك أهنوكم من الأسارة نريبو دنياكي وفي قراءة وتقراء على أسرى دفصل السؤال in ya lami lahu in dai har Allah ya san khairan alkhairi fi qulubikum a cikin zuciyoyinku ai imanin imani wa ikhlasan da ikhlasi to yutukum zai ba ku khairan fiye da mimma ukhida minkum abinda aka karba gare ku min alfidai na fansa da an yi da ifau shine ya nindin kashi lakum gare ku fi duniya tun a nan duniya wai fi bakum sannan ya ba ku lada fil akhirati al akhirah na'am to wannan aya ta nazala ta sauka na fil abbas cikin mazan sayyidina abbas ammi rasulillahi babban manzo sallallahu alaihi wa sallam wa kana ahadul asharati alladina to yana kasance cikin mutum goma waɗanda zaminu suka labinci an yi ɗayimin nasa su ciyar da mutane allazina kharaju wanda suka fito min maka daga daga makka libadarin zuwa badar yana cikin mutum goma da suka karfafi mutane dubu ɗin nan wa kana ma'ahu 20 uqiyatan to san da zai hito yaki yana da uqiya 20 min zahabin na zinariya falan ma ukhidha yayin da aka kama shi asirin yana ribantaccen yaki ukhidat minhu aka ansha wannan wannan uqiya 20 fakallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai magana da annabi an ya hadisa ha cewa to shikenan tunda ka anshi wannan 20 din min fida'ihi ta zama fansa a gare ni ai mun faɗa muku wurin yaƙi aka anshe ta ko to abinda aka ansa wurin yaƙi ai ba hukunci gare shi ba ba sai annabi ya ce ina wa qala lahu sai annabi ya ce me shay'un kharajta bihi ka fa abu ne wanda ka hito da shi le le tasta le lit'ina bihi alaina dan ka ka samu taimako da shi akan mu to fala na turku laka ba za mu ban maka shi ba fa qala al-abbas sai abbas ya ce ya muhammadu ya kai muhammadu ata turkuni kana nufin ka banni ne ata kaffafu quraish in je ina mu qurayshawa bara ma baki tu matukan nawan zo fa qala rasulullahi sai manzo Allah ya ce fa aina zahabul ladhi wada'atahu inda ummul fadli ina zinariyar da ka bada ajiye shi wajen ummul fadli ummul fadli ummul fadli waqata furujika lokacin fitarka min makka daga makka wa qulta la hakka ce mata inni ni la adari ban san ma yusibuni abinda zai same ni mafi wajahi ga hada a wannan huska nawa fa in hadatha bi hadisun in wani abu ya faru gare ni na mutuwa fa hadal malu laki to wannan dukiya da na baki ajiya ta ce wali abdullahi ta kuma abdullahi ne wali ubaidillahi ta kuma ubaidillahi ne wali fadali ta kuma fadali ce fa qala al abbas sai abai ce in ka ji ta fa wa ma yudiri ka waye sanar da kai yabna akhi ya kai dan uwana haka ya faru bai ni a baita na fa ba ta duke iyahu na ba ta dukiyar nan ne fi sawadi nan cikin duhun dare ba wanda ya sani kana ma ina makka kana madina ya kai ka san haka walam yaqli alaihi ahadun ba wanda ya tsinkaya a gare ni illa Allah umma to sai annabi ya ce walam yaqli na'am walam yaqli ba wanda ya tsinkaya alaihi a gare shi ahadun ga wani illa Allah in ba Allah ba kaga ya dama muna wada mun wada muku Allah sun yarda da shi annabi ne ba su yarda da shi ba kaga ya ce ba wanda ya sanar shi in ba Allah ba a matsayin yana mushriki ne ba lokacin faqala sai ya ce akhbirni faqala sai annabi ya ce akhbarani bihi akhbarani bihi rabbi ubangiji na dai shi ya sanar da ni faƙali sai sai na bace na tabbata ta hiyar ka ba ta hiyar san zuciya bace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka abduhu wa rasuluhu daga yanzu ka tabbata na shaida cewa kai na shaida Allah guda ɗaya ne maimakon lata da uza da muke bauta ma duk banza tarkatan banza ne nan da lata na amfani da uza na amfani da manata na amfani da ba mu shiga wannan mugun halin ba to da haka na tabbata ubangijin da ya kare ka ya baka ƙari a kanmu na tabbata shine Allah na gaskiya shine abin bauta ma da gaskiya daga yau ba ni ba wancan takatan banza kuma na yarda da cewa kai manzo ne na Allah ba kage kai ba kaga yana da rabo ke wa annaka sadiqu kuma kai mai gaskiya ne وامر ابني اخيه وامر ابني اخيه اقيلا sannan sai ya umarci wa amara ibnai akhihi sai ya umarci yan uwan ƴaƴan dan uwan shi guda biyu aqilan aw aqilu wa nawfal da wa nawfal ibn al-harsi da nawfal dan harsu sai ya umarce su fa aslama ya ce ni na musulunta kuma ku bi yanzu ka ce mu ma mun bi fa aslama sai suka musulunta bana zala kawalin ta'ala sai fada ubangiji ya sauka ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi al'ayatu haqqan shar'aya fa kana al-abbas sai abbas ya kasance ya kulu yana cewa abdalani Allah lalle kan Allah ya musanya mana khairan mimma ukhira minni fiye abu da abin da aka karba mani walloka wajen badar 20 abdan ya musanya mani bawa 20 tijaran yan kasuwa ya na kowanne sai yana fita bi malin da dukiya kasirin mai yawa adnahum na baya bayan su yana fita bi ya darbe yana fita bi yana yin tafiya bi 20 alfan da uqiya dubu 20 makanal 20 bagiran 20 da aka anshe mani uqiyatin ta uqiya kaji abin nan wai mutum bawa 20 kowanne Allah ya musanya mai a matsukiyoyin nan kowane ya musanya mai da dukiya mai na ƙasa ƙasar su shine ma ke kadai da abin da bai kasa ukiya dubu ishirin ba sai saura mai ke me kace a saura ma'ana yana ƙara gaskata ƙarfin musulunci da da ƙarfin ikon ubangiji da kuma gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ɗani zamzama yau kuma gani ni ke gudanar da zamzam rijiyar zamzam tana hannuna wa ma ahabbu ya wa ma uhibbu annali biha jami'a amwali ahli makkata ban san a ce yau da a ce dukiyoyi a bani zaɓi da dukiyoyin mutanen makka da da rijiyar zamzam wace kai so Allah ya ba ma ce wallahi na yi son mukamin kula da rijiyar zamzam akan duk abin da Allah ya ba mutanen maka na dukiya gaji ban da waɗancan dukiyoyin wai yana faɗin Allah ya bashi zamto kuma zamzam din nan da Allah ya bashi ya fi jin daɗin ta akan dukiyoyin mutanen maka wa ma na'am wa ana ni yanzu an ta zirul magasarata gafara kaɗai nake saurari min rabi daga ubangiji na ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi kul ka ce liman fiya dikon ga waɗannan da ke cikin hannuwan kuminal asara kuminal asara na masu ribantocin ya ribabbin yaƙi wa fiya kirata wata kira al asara in yalamin lahu in Allah ya san khairan alkhairi fi qulubikum a cikin zuciyoyinku to khairu din nan ai ana nufi imanin imani wa ikhlasan da ikhlasi to yutukum zai ba ku khairan fiye da mimma ukhida minkum abin da aka ka gare ku minan fida'i na fansa da an yi da ifa shine ya ninka shi lakum gare ku fi duniya a duniya wa yusibakum ya ba ku lada fil akhirati daga lahira wa ya gafir lakum kuma ya gafarta muku dunubakum dunubanku wallahu ubangiji ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jinkai وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمس- فأمكن منهم والله عليم حكيم wa in yuridu in su ribobin yakin da ribantattun yakin nan sun yi rin khiyana ta ka ha'incin ka ha'inta ka ne bima azharu na abin da suka bayyana min alƙawli na faɗa to fa kad hanulla ai Allah suka fara ha'inta min qablu ko ba Allah suka fara ha'inta ba qabla badrin kafin kafin badar bil kubri shine suka yi kafirci fa amkana minhum ya ba musulmi dama gare su bi badara a badara a badara katilan wajen kisa wa asaran da riban cewa to don haka fal ya tawakka'u su saurari misali zalika irin abin da ya same su abada in adu in sun koma wallahu ubangiji alimun masani ne da khalqi da halittarsa hakimu mai hikima ne fi sunni cikin aikinsa إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير innal ladina amanu waɗanda suka yi imani da Allah wa hajaru suka yi hijira wa jahadu kuma suka yi yaƙi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunan su fi sabilillah cikin ɗaukaka addinin Allah wa humul muhajirun sune wanda suka yi hijira daga Makka wallazina da kuma waɗannan awau da suka taro annabiya annabi sallallahu alaihi wa sallam wa nasaru suka taimake su wa humul ansaru sune mutanen Madina to ulaika da mutanen maka da suka wa hijira suka zo madina da mutanen madina da aka iske suka taimaki annabi to ba a zuhun sashin su auliya uba'adin su ne masu walittakan walicin yan uwansu fin nusratu wajen taimako wal irsi da gado wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani suka yi zaman su a makka walam yuhajiru ba su hijira ba to ma lakum min walayatihim min shay'in ba ku da wani abu gare su na walicin su to shi walayatu bi kasri wilayatu bi kasri wawi wa fatiha wilayatu ko walayatu ai fala irsa ba gado bai lakum tsakanin kuwa bai lam da tsakanin su wala nasiba lahum ba su da wani rabo fil ganimata a cikin ganimar yaki hatta yuhajiru har sai san da suka yi hijira to hada wannan mansurun an shafe shi da akhirin surati da ƙarshen sura da zai zo yanzu gaba wai ne tansarukum kuma in sun neme ku taimako fi dini cikin addini su waɗanda suka amma inda za su taimake ku za su neme ku taimako fi dini a cikin addini ba komi ba alaikum nasru ba alaihi wajibi ne ko ba alaikum nasru taimako ya zama wajibi akan ku lahum gare su alal kufara akan kafirai amma fa illa in banda ala qaumin mutanen da bainakum tsakaninku wa bainahum mithaqun akwai alƙawari tsakaninku da su to wannan in sun neme ku ku taimaka musu da yakar su nan Allah bai ba ku dama ba fala tansuruhum ka ku taimake su alaihim a kansu watan ku kun ga sai zan kun warware a hadan alƙawalin su kenan wallahi ubangiji basirin mai gani ne bi ma ta'malun da abin da kuke aikatawa
الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين كفروا وانك مثلا كافر شيء بعضهم فاشن سو اولياء وبعد وليان ساشي ne في النصرة اتكين تيمكو والارث دقادو فلا ارث بينكم با قادو تكانكم وبينهم تكانكم إلا تفعلوا in ba ku aikata abin da muka ce din nan ba ai tawalliya tawalliyal muslimina walicin musulmai wa qadayil kufari da yankewar kafirai to ta kun fitnatun fitina za ta kasance fil ardi a cikin ƙasa ta yaku wa fasadun da banna kabirun mai girma duk watil kufri da samun karfin kafirci wa dofil iman da raunin wa dofil islam da raunin musulunci والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا وأن سكي إيماني وهاجروا سكي هجرة دوا مدينة وجاهدوا سكي ياكي في سبيل الله يتكين توكك دين الله متانا مكة كينا wallazina awaw da waɗanda suka taro annabi wa nasaru suka taimaki annabi da sahabansa ulaika to waɗannan biyu din nan humul mu'minuna sune mu'minai haƙa na gaskiya lahum magfiratun gafara ta tabbata a gare su wa rizqun da arziki karimun mai kyau fil jannati a cikin aljanna والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرهام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم wannan aya ita ce ta shafe ayar da muka karanta gaba ta shafe hukuncinta wallazina amanu wanda suka yi imani min badu daga baya ai badan labadan sabiki na bayan wanda suka rigaya suka yi imani suka ma bayan masu riga ilal imani zuwa ga imani wal hijratu da hijra wa hajaru suka yi hijra wa jahadu suka yi yaki ma'akum tare da ku fa ulaika minkum to waɗannan suna cikin ku ai yan uwanku ne ayyuhal muhajirun ya ku mutanen ya ku masu hijira wala ansaru da mutanen madina wa ulul arhami amma ku sani daga yau yan uwan zumunta ba zo mu sacin su aula shine mafi cancanta bibadin da sashi fil irfi a cikin gado min at-tawarus akan gadayyar juna bil iman da imani wal hijrati da hijra al mazkurati abun ambata fil ayati sabiqati ayat da ta rigaya to haka yake fi kitabillahi a littafin Allah اللوح المحفوظ shine لوح المحفوظ إن الله أبنجي عليم مثلين بكل شيء دكوان أبو ومنه ينادق سنة أبنجي حكمة الميراث حكمة ربنغادو
سورة التوبة مدنية وهي مئة وثلاثون آية سورة التوبة سورة توبة كنم مدنية مدينة سوكا أو إلا كوكو بند أو إلا الآية كوكو بند آيوي قدادو آخرها نكرشن تتسي لكن جاءكم كنم وهي مئة وثلاثون إتا آية تريد ثلاثين أو إلا آية كوكو تريد ثلاثين بعد ولم تكتب فيها البسملة إتا كان بعرب تامة بسملة لأنه دان شي من ذا الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأمرني بذلك دربو تامة بسملة كما يؤخذ كما يدعى كربو من حديث دقون حديث دا رواه الحاكم حاكم ورويتوشي وخرج shi ko ya dai fitar fi ma'ana a ma'anar wannan hadisi ana aliyin shi hakima din ya fitar daga a cikin ma'anar wannan hadisi ana aliyin daga sayyidina aliyu annal basmalata basmala dai amanun aminci ne wahiya ita ko suratu tauba nazalat ta sauka ne li raf'il amni dan dauke aminci bi sayyidi da yaki shine takobi ashe bi sayyidi da takobi shine yaki wa an huzaifata an kuma karbo daga huzaifatul yamani innakum kuntu samuna kuna kiranta suratu suratu tawbati suratu tuba wai ita kuwa suratul azabi sura azaba ce wara wal buhari buhari ya ruwaito an al bara'i daga bara'u annaha cewa ita wannan sura akhir surati ita ce karshen sura na zalar da ta sauka na'am Allahu akbar bara'atun min Allah wa rasulihi إلى الذين آهدتم من المشركين هذه براءة wannan kuɓuta ce min Allah daga Allah wa rasulihi wa da manzansa wadda take wasilatin mai saduwa ila allazina zuwa ga waɗannan ahatun da kuka yi alƙawali da su min almushrikina na mushrikai kuka kulla ahada alƙawali to mutlaqan wato alƙawali wanda ke wawaice wanda ba sanya mashi lokacin karewa ba aw duna arba'atin ko kuma wanda bai kai wato watanni hudu ba da Allah ya bayar da cewa inna iddata shuhur inda Allah na ashara shaharar din nan minha arba'atun hurum to hudu din nan aw ko ka ko kuma bilbishin wata hudu to wa naqadul ahadi warwarewa alƙawalin nan bima yuzkaru saboda abin da aka ambata ne fi kauli bima yuzkaru da abin da za a ambata ne fi kauli a cikin fadarsa ubangiji فسيروا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير موجز الله وأن الله مخزي الكافرين فسيروا كويتا تفيا ai siru ku ta yi amini na kuna masu aminci ayyuwa almushriku na ya ku mushrikai fil ardi a cikin ƙasa arba'ata ashurun wata hudu kadai awwalu ha farkon watannin nan shawwalin shine shawwal bi dalili saboda dalilin mata ya ci abin da zai zo to don haka bayan hudun nan wala amana lakum ba wani aminci gare ku ba da ha bayan ta kowa ya je ya koyi dan duk wanda aka gama da shi gamawa za a yi da shi wala mu ku sani annakum ku gaira mu'jizillahi ba masu kucce ma ubangiji bane ai fa'iti azabi ba masu kucce ma azabarsa bane wa anna la ubangiji mukhdil kafirina mai mukhdil kafirina mai to mai to dartar da kafirai ne ai mudallahum mai wulakanta su ne fi duniya a nan duniya bil qatl da kashewa wal ukhra a lahira kuma bin nari masa azaba wulakanta su da yi masa azaba da wuta wa azanun min allahi wa rasulihi إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم wa zanin ye kuwa ce min Allah daga Allah ma'ana sanarwa wa rasulihi da manzansa ilan nasu zuwa ga mutane baki daya na duniya yawmal hajji wadda aka yi ta ranar hajji al'akabar mafi girma a yawmal nahar ranar sallah babba anna da anna Allah ya kuwa kuwa ita ce ubangiji daga yau ya shaida maku bari un kubutacce ne min al-mushrikin kafirai wa uhudihim da alƙawlansu wa rasulu manzansa ma bari'un shi ma kubutacce ne daga kafirai da alƙawalinsu to daga faɗin sauka wannan aya wa qad ba'atha an-nabi sallallahu alaihi wa sallama aliyan sai annabi ya aiki sayyidina aliyu min sanata a wannan shekara wa hiya sanata 90 ita ce shekara ta tara da yin hijira fa azana sai ya je ya sanar yawman nahar ranar sallah bi minan amina da hadhihi al-ayati da waɗannan ayoyi da ya faɗe su da ƙarshe ce wa Allah ya hujja ba'da al-ami mushrikun daga ya wannan shekara kada wani mushriki ya ƙara kusantar wato ɗakin Ka'aba da nihin aikin haji ai da kai ku sake kusanta zuwa aikin haji wala ya tufa bil bait uryan kada mu sake gano nin titibiri ya je ya ya ya ya menene ya yayi dawafi ga ga ɗakin Ka'aba daga yau mun hana wani katon banza ya je kuntu ya zai yi dawafi a ɗakin kaba da haka suke yi wai an ce mai za ku kuke zuwa ɗakin Allah mai girma kuna yin dawafi ba sutura wai ai sun kwaɓe kayan da suka saɓi Allah ne da haka sun aji can daga baya sun zo sun su zo ba ta to su me ja za ma tufan jannatu sa eh to su ce to to to su ma su bari wai kasu bauta kasu je su daji da shugobin da suka saba ma Allah shi sa suke tukuya suka yi saban hazi akbar min ukhtiha sai suke saban da ihwan to daga yau kada wani guntu ya sake yin dawafi ga dakin Ka'aba rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi bayan toto in kuntu ba min al-kubri da kafirci fa huwa khairu lakum da dai yahi maku wa in tawallaitum in ko kuka bijire anil imani ga yin imani to fa alamu ku sani fa annakum ku gairu mu'jizillahi ba masu kuce ma Allah bane wa bashir kai albada labari ga allazina kafaru wanda suka kafirce bi azabin da samun azaba alimin mai radadi wa huwa alqatl shine kashewa wal asr da riban cewa fi duniya anan duniya wannan kuma wuta fil akhirati al akhirah إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين إلا الذين waɗanda waɗannan wannan doka ba ta shafa ba illal ladina ahatu sai waɗanda kun kulla alƙawari da su minal mushrikin na mushrikai thumma lam yanqusukum shay'an sannan ba ku tawaye ba su tawaye muku wani abu ba min shuruɗil ahadi na sharuɗan alƙawari to kuma bayan haka nan walam yuzahiru alaikum ahadan ba su taimaka ma wani mutum guda ba alaikum akan ku akan yaƙe ku minal kufar na kafirai to waɗannan fa a ce mu ilaihim ku ci gaba da cika masa ahadan alƙawalin su ilan qida'i muddatin har ya zuwa ƙarewar mudda da kuka ba su ai allati ahadtum alaiha wanda kuka ba su alƙawali ta akanta inna allaha ubangiji yuhibbul muttaqina yana son masu tsoron Allah bi itimamil uhudi da cika alƙawla alhamdulillah
Thank you.